الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafin Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatu ne kuma a abin nan suhu Hudaybiya da aka yi ko kafin da ya gabata mun karanta cewa manzon Allah ya fita zuwa Makka da niyyar yin umara kafin ya fita kuma ya shelanta wa sahabbai ya nemi a fito a tafi saboda a yi taro mai yawa a je a yi aikin umara aka samu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a zance mafi inganci suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta cewa daga baya ya samu labarin cewa Qurayshawa sun samu labarin tahowarsa da ga sun yi shiri na musamman dan su zo su tare shi a yaƙi sun ɗauka cewa yaƙi ya fito da shi ya kawo musu hari har garin Makka daga nan ya nemi shawarar sahabbai kamar yadda ya saba sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'unsa cewa to gashi mun samu labari na abin rahoto na asiri cewa sun fito su Qurayshawa da dakaru da shirin yaki to me ya kamata bi mu kai hariwa ƙauyukan da suka kai musu ɗauki don mu kame matansu a kwashi dukiyoyinsu hakan zai sa su baro tare da suka kai wa Qurayshawa na gudunmawa kowa ya ɗo gida domin ya kare gida ko kuma me ya kamata mu yi a ƙarshe ka ba shawara cewa tun da dai ba ka fito yaƙi bane ya manzon Allah ni ina ga a bar maganar kaiwa matan su hari da kuma dukiyoyin su kawai mu ci gaba da tafiyar mu har zuwa inda muka nufa shine zuwa ɗakin Allah mai kumara duk wanda ya tare mu akan hanyar mu da niyyar yaƙi to anan kuma sai mu yaƙin ci Allah kuma ɗauki wannan shawara ta sadana Abubakarin radiyallahu anhu da haka nan inda yake zaune aka yi sallah ta la'asar tsakaninsa da kuma inda yake samu labarin sansanin kafirai yan tafiya ce kaɗan ta yan kilomita biyu ce takwas ko goma ko na kunta haka ba da haka aka yi sallah ta tsoro ko ta mun karanta siffar sallar tsoro yadda manzon Allah ya tsara ta sallallahu alaihi wasallam ko ana fagen daga ko wani abu ya faru lokacin sallah yayi to yaya za a yi mun karanta da kuma sofinta guda biyu ko guda uku da manzala duka ya halatta cewa ya yi su ina fata an gane za mu tashi ne a ina eh malaki cewa walam maktarabar sallama bil hudaybiya barakat naqatu al qaswa da manzon Allah ya ci gaba tafiyarsa bayan an gama wannan sallar da za a yi sai ya canja hanyar da zai bi don gudun kada su haɗu da dakarun ƙureshawa ma a je a yaƙi a zubar da jinin su daga cikin mabiyansa ko kuma su ƙureshawa sai bo ta hanya daban to ya taho dab da gun da ake cewa hudaybiya sunan guri ne tsakanin makka zuwa madina barakat na qatuhu al qaswa sai taguwar manzon Allah da yake hawa ma'ana taguwar ta ne ta mace raƙumi ko daga taguwa sunanta kaswa raƙumar manzon Allah da yake hawa sallallahu alaihi wasallam sai ta durkusa ma'ana kawai ana cikin tafiya ta tsaya kawai ta durkusa ba a niyyar a tsaya ba babu niyyar a yi zango a gurin kawai ta tsaya kuma ta durkusa na fata an gane alamun cewa ta zauna ita kenan yanzu an faqalu sai suka rika cewa su sahabbai kenan halatul qaswa ai taguwar manzon Allah ta yi fushi ranta ne ya ɓaci shi yasa ta tsaya ma a wannan guri ta gurfana ta tsaya fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ai hadan ko wa barakat suka ce ai ta yi fushi ta kuma durkusa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu a'a ba ta yi haka bane saboda ta yi fushi ko yace ne mahalatul qaswa wa ma zaka laha bi kulqin yace kaswa taguwar nan tawa mai suna kaswa ba fishi ta yi ba kuma yin fishi ba ɗabi'arsa bane kaga manzo Allah ya bada shaida akan halin raƙumarsa sallallahu alaihi wasallam yace ba fushi tai ba kuma ba ɗabi'arta bane ta yi fushi dan wani abu ya faru domin ya nuna wa al'umma cewa duk wani abu da ake yi babu tasiri na dabba ko wani a cikin abubuwa Allah ne ke kaddara abubuwa kuma yasa su rika yiwa ina fata an gane domin za a danganta cewa ai ranta ne ya ɓaci shi ya sa ma ta tsaya shi ya sa ma ta yi kaza to wani abu ne zai faru kaga ta shiga layin tantikin ina musu ba haka bane ba ta yi haka bane a karan kanta domin wannan ba ɗabi'ar ta bane yace walakin habasaha hadisul fil Allah da ya kame da ya hana giwaye kawo ɗakin Ka'aba hari ba mun karanta farkon tarihin manzon Allah ba cewa a shekarar da aka haifi manzon Allah a shekarar ne wani shugaba na Habasha ya yi rantsuwar zai kawo ɗakin Ka'aba hari ya rushe ɗakin Ka'aba saboda ya gina wani babban coci a Ethiopia Habasha kenan ce yanzu kuma ya nemi mutane su rika zuwa can su yi aikin hajjin su har Larabawan ba domin ganin cewa shi ma yana kishin addinin sa zai ɗakin Ka'aba kishiya wannan abin da ya sa wani balarabe ran su ya baci ya za a yi wa Ka'aba kishiya sai ya sando cikin dare ya shiga cikin wannan cocin ya ɗauki ƙazanta kamar ka ce kashi ko fitsari ya yi yaɓa duk a jiki da gari waye aka ga wannan abu na cin mutunci kuma ka samu labarin cewa ai wani balarabe ne yayi haka domin ganin cewa za a yi wa ɗakin ka abaki shi a wancan lokaci kuma su daular Habasha sun fi kowace daula ma fawa da ƙarfi da kayan fada sun fi larabawa za ka sai ce to tunda haka ne ba sun haka saboda kare ɗakin Ka'aba ba ne to ni kuma zan zo in rushe ɗakin Ka'aba gaba ɗaya ma in ga abin da zai faru kuma ya taho da niyyarsa duk abin da zai faru da ya faru Allah ba da labari a cikin sutul fil Allah bai bari sun yi abin da suke so ba a ƙarshe ya zo garin maka dab da garin maka ya kwashe raƙuman da ake kiwo na kakan manzon Allah kuma lokacin shine kamar ka ce sarki ko shugaba a garin maka sai ya samu labarin ai ga abin da shi wancan sarki ya taho mai ƙarfin arziki mai ƙarfin kayan fada jiwa ma yake hawa saboda kasaita a lokacin kuma gashi ya kwace masa ko ya ya kwace dabbobinsa da ake kiwo raƙumansa. Abu Talib taho ya nemi ganin wannan sarkin, akamar iso, aka ce mutum ne mai biri, gashi dogo, gashi da jiki, gashi kuma da kwarjini. Ya zo gaban sarkin ya tsaya. Ana ce sarkin Abraha. Ya ce masa me ya kawo ka? Ya ce na zo ne saboda ka kwace min raƙuma na. Nake so ka bani su. Ya ce ah, ke abin mamaki. Da na ganka farin ganiya da kai, na ga kwarjininka. na ga cewa mutum ne mai daraja kuma ka samu labarin nan zuwa rushe ɗakin Ka'aba nan da shine girman ku shine matsayin ku shine darajar ku amma ka zo kana magana wasu raƙuma guda ɗari ɗari biyu ɗari ya ce masa a'a ai baka sani ba ne raƙuman nawa ne su nake kishi shi ɗakin akwai mai shi zai kare kayan shi kaga ya faɗa masa da ƙarfin imani ya ce shi ɗakin yana da mai shi ma'ana Allah shi zai kare a ɗakinsa saboda ka kamar raƙuma na ɗakin kuma ga ka gashi kuma haka ake yace to dauki raƙurin ka tafi yayi yunkurin zuwa Allah bai bari ya ji ba aka turo musu farsal alaihim irin ababi tarmihim bijaratin min sijji aka ce to a wannan shekarar aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sanar da ake musu ishara cewa Allah da ya hana giwaye shigowa ɗakin Kaaba su kamar hari to shine ya hana taguwar su ci gaba da tafiya ta shiga ɗakin Kaaba da niyyar da haka kenan wannan wani abu ne na ubangiji akwai kuma abin da Allah ke nufi za a yi da haka sai maza ke cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa la yasaluni qutatan yu'azzimuna biha hurmatillahi illa ayatuhum iyaha yace na rantse da Allah tunda wannan abin ko ga ya faru ta zauna taguwa ta anan to kenan wata ishara ce Allah yake mana cewa ba za mu shiga ɗakin kyawa ba barantana a je a yaƙi Allah bai yadda a yanzu a ji a gwabza tsakanin mu da Qurayshawa ba. Da haka yanzu ne zai faru za su turo wakilansu domin a zo a yi magana da su. To in suka tambayar ni kuma su duk abin da suka roƙi suka nemi na yi in dai abin zai girmama matsayin Ubangiji ne ko zai nuna wata daraja ta addinin Allah ce. To ko da mu a yanzu ban fahimci abin kuma muna ganin kamar ba daidai bane wallahi zan cika musu alƙawarin da suka yi. mana duk abin da suka nemi na yi don a yi sulhun za a yi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to haka ɗabi'ar da malam yake tafiyar da mu shine yana tafiyar da karatun ne daki daki yanzu mun ji wannan to sai ma tambayoyi dan ya gane cewa ka gane ma me ake nufi ina fata an gane yake cewa tambayar da ya kamata mu yi anan shi yace menene sababin yakin Hudaybiya kuma yaushe aka yi yaki ba mun karanta ba satin da ya gabata menene yasa aka fito har zuwa su Hudaybiya din shine manzon Allah yayi mafarki Allah ya faɗa masa cewa ya je aikin umara shine Allah ya bamu labari cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq ko ba bane cewa mafarkin da manzon Allah ya ya ga sun tafi aikin umara kaza kaza kaza to Allah ya zartar da shi a je aikin umara ake ne za ku shiga ɗakin Ka'aba za ku je ku yi dawafi ku yi kaza kuma ku yi aski za ka samu Allah ya shelanta cewa a fita domin a je a yi hijira to wannan shine asalin sabbin da ya jawo aka yi zama a Hudaybiya har aka yi ya ce wa mata waqa'at a shekara ta nawa aka yi a watan yaushe shekara ta shida bayan hijira ko ya ce tambaya ta biyu kam kana da musulmina alladina sahibu sallama fi hadhihi al-ma'arika ko gazwa sahabbai nawa ne suka tafi da manzon Allah wannan tafiyar da aka yi shine mun karanta zancen da yafi inganci sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu akwai da da dama amma wannan shine yafi inganci kamar yadda malam ya tabbatar da shi yace abu na uku ko ina ne basar suslama busur bin mai sufiyan ainin ko ayyanin alahari makka manzo Allah ya tura wani dan leken asiri mai suna busur bin sufiyan ya masa leken asiri game da mutanen makka ya ce wa mal hikmatu fi zalika menene hikima a game da haka an tura dan leken asiri saboda menene me hikimar daga cikin hikima shine manzo Allah ba ya fito yaki bane asali to amma a je a diddigin mutanen makka a ga sun samu labarin fitowar manzon Allah to in kuma sun samu me suka shirya na fitowar tashi kaga kar ku zo kawai kuna cikin tafiya ku don ku kafa kowa karfin imani ba ku shiri ba a ga kuma a afka mu musulunci ba addinin kauyanci bane ba za ka ce kawai ni na dogara ga Allah kaɗai shikenan ba duk wata hanya da ake bi don a nemi cimma wani muradi ko cimma wani abu to sai ka bi abin tukunna kuma sai ka dogara ga Allah haka shine musulunci na fata an gane kamar yadda misali duk wanda yake so ya sami ilimi matakin da aka faɗa guda shida to sai ka bi su kuma sai ka dogara ga Allah ina fata an gane din mai son ya samu kuɗi matakin da ake na neman kuɗi ko ka siya ka siyar ko ka yi aiki a biya ka ko ka yi kiwo ko ka yi noma dole sai ka bi kuma ka dogara ga Allah haka duk abin da ake bi don a cimma wani abu sai ka bi hanyar kuma sai ka dogara ga Allah haka ake ba dogaro ga Allah kaɗai da ka ce na dogara ga Allah zai ban arziki ba kuma ka zauna baka sana'a wannan ba sunnar Allah ba ce ina fata an gane sannan kuma duk wani abu da zai kare ka daga shiga masifa to a kadar manzon Allah shine ka san abun kuma ka kiyaye kanka daga gamuwa da abun to bayan ka kiyaye hajjar sarka gamu da wannan bala'i kuma ka yi addu'a to sai kuma abun ya zo faru da zaka ce wannan Allah ne ya kawo jarabawa saka Allah kaddara amma haka kawai baka shirya komai ba kamar da Bahaushe yake rayuwa a yanzu ko baka shirya komai na karuwa daga masifin rayuwa ba kuma ya zo sare ka kuma ka taka Allah kaddara saboda suka ce ai galibin abu da ka sa mutane a yau musamman mu arewacin Najeriya ba wai Allah bane ke daura mutane mu muke daura kawunan mu da kawunan baka shirya abu ba sai ka gayyato abu kuma sai zo danne ka ko ka ce ya za a yi ai Allah ne to ba haushen mu sai ka dace ai shi kudin aure ma ba a tara shi kaga wannan ba gaskiya bane haka ƙarya ne haka kawai zai turo mata kawai zai aure bai da ko naira dubu goma a jikinsa saboda a gashi ana bada contribution wai wannan abin da ya samu a yinin auren da shi zai je hada kayan akwati a kai a daura aure ba da ɗakin ma hayar ma bai da shi bare na shi na kansa kuma ce wai ai ai matar mutum kabarin sa wannan duk ba musulunci ba wannan duk ba gaskiya ba komai ana shirya masa a duniya kuma in ka shirya haka ga Allah ta mutaka kan abin ka ci nasara a kansa Allah ya samu dace yace abu na hudu istashara sallama ba'du ashabihi manzan Allah ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa kamar hikimatu fi zalika mecece hikima game da haka hikimar da shine kamar kullum dan a nuna maka muhimmancin bawa abokan zama dama in abe fara da kai kuna tare da mutanenka komai da ko kana jin saka su komai da komai na ilimi da kaza da kaza don abu ya zo ka nemi shawararsu sai kaga Allah ya kawo mafita a ra'ayi ko fahimtar wani daga cikin su da kuma bai kai ga komai ba ma saboda na Allah ne na fata an gane dan kuma a koya maka cewa da ake tafiyar da al'umma ba wai dan kai gwani shugaba ka ce komai kawai za ka yi abin da kake so kawai za ka yi wannan ba shugabanci ba dole ka nemi shawarar mutane to ga abu kaza ya faru menene ya kamata ne ko haka mai da Allah ya ba mu labari game da wannan mata mai mulki da aka turo mata wasiƙa da gurin Annabi Sulaiman yace ya ayyuhal mulau aftuni fi amri ma kuntu qa'iatan amran hatta tashhadu yace ku bani shawara ga dai an turo mana wasiƙa me a cikin wasiƙar shine innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahman Allah ta'ala alayya wa atuni muslimi magana ce guda uku kawai daga wani sarki ne sunan Sulaiman da sunan Allah kuma mai rahama mai jin kai ku taho mun kuna musulmi kar ku mun wani gardama shikenan an gama da ba da me ya kamata mi suka ce to na hannu ulu quwwati wa ulu ba'sin shadidi ko dai jarumai ne masu karfi ko mun kware a yaki amma dai wal amru ilayki muna jiran umarnin ki ne kawai ki bada umarni in kin ce aje a yaki aje a yaki in kin ce ba yaki ma ne kika ce hada za a yi kin su ku gane innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha su masu mulkin suka shigo gari suna dammar garin su gargaza shi kuma da sarakuna su ne bayi saboda haka ba za mu ja kuma rumunan abun ba ni dabara mu gane shi din annabin gaske ne ko dan duniya ne kuma haka akai kuma Allah ba da cin nasara to wannan shine mulki in abu ya faru ko a gidanka ne akwai abin da ka tara mutanen da kace ayi shawara to sai da ku gane ba kuma komai yake shawara kansa ba ka san wani shi komai ma ya shawara to shi kuma wannan shi ma shirme ne ba a ko shugabanci haka komai ba ku zaki shawara wani abu ne mai muhimmanci da kuma yazo daura kan mutane to sai a nemi shawarar mutane amma akwai abin da ba bukatar shawara al'umma suna cikin zazzabi da malaria da typhoid to sai ka nemi shawara a cikin magani ko ya fashin maganin sauro sai ka kalla me ya kamata a yi magani za mu so mu kai asibiti ko kuma ya ya kamata mu yi in ka kware a shugabanci ba magani za ka saka asibiti ba me yake ka malaria sauro ne me yake ka sauro kazanta ce to a ɗaure kazanta a yi tsafta sai ka gaba sauro bari a ce magani shikenan ko ya huta to akwai abin da ba a neman shawara shi kuma Allah ya samu dace to wannan haga kenan mun fahimci wannan bare sai ya gaba ta gaba tun da yanzu ya tabbata an zo an yi wannan zama an tsaya a Hudaybiya manzara kuma ya musu isharar cewa lalle za a zo a yi magana sulhu tsakanin mu da su ne kuma duk abin da suka nemi mu idan ai sulhun ni kuma zan yi shi sallallahu alaihi wasallam sai mu ji to ya aka yi wannan sulhu yace bai atur ridwa mubaya'ar da aka yi wa manzon Allah da ta jawo wa sahabban nan dukan su ko mafiya yawan su suka sami yardar Allah kai tsaye sahabbai da dubu da ɗari hudu a cikin su an ce a wata riwaya mutum dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in duka Allah ya dade mubaya su mutum ɗaya ne bai sami yardar Allah ba ciki saboda shi bai yi mubaya'ar ba na fata an gane amma mutum dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da tara duk sun samu shiga sun sami yardar Allah shine Allah ba mu bayani cewa laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas hakika Allah ya yarda da mu'minan nan da iz yubayi'uka ta tashidra da suka maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar kaga kai tsaye Allah ya yarda da su na fata an gane to shine توارث الرسل رسول صلى الله عليه وسلم إلى القريش ليعلمهم أنه إنما جاء مؤتمرا يتي أن تتور إنساقو منزني إنساقو نمنزن الله ونن يجي ونن يجي زوا قرون قريشا وسبو دمي ليعلمهم دل قيام السوا أنه إنما جاء مؤتمرا كان منزن الله باياك يزوبا ya zo ne niyyar kawai a zo a yi umara a koma madina shi kenan kalas saboda ka ba yaƙi za mu yi mu da ku ba ina fata an gane la muhariban ba an zo yaki bane arsala firash ibn umayya al-kathfu li al-qada'i fa nani farad quraish an taqatalahu laula ammana'ahum al-ahadith wa hum jama'atun min qaba'il yace manzala sai tura wani sahabi mai suna ne firash ibn umayya al-kaba'i al-kaba'i sahabi ne aka tura shi ka je ka ga mutanen maka ba mun zo bane yaki mun zo ne yin umara yana zuwa garin maka cikin qurayshawa sai suka kama shi suka niyyar ma su kashe shi wanda dokar yaki ba a kashe dan sako zakada ba a kashe shi to sai dai kuma sauran tawagar mutanen kabilin da ba qurayshawa ba da suka kawo qurayshawa gudunmawa akan koda yaki za a yi ya zaka su quraysh a kar ku kashe shi tunda dan aike ne kuma ga sakon da ya kawo to ku bar shi koma wannan ne yasa ba su kashe dan aikin manzon Allah ba na fata an gane saboda kuma Allah na nufin su da alheri domin mu za tura dan aike ka kashe dan aikin to zai maka mummunar addu'a kamar da aka yi wa Kisra aka yi wa Kaisar da sauransu kuma bala'i ya ci musu har yau har kiyama masha Allah su suka hana su cewa kar su kashe waɗannan wani dan aikin manzon Allah kuma su ma suka karbi shawara ba su ba yace thumma arada sallama an yursila Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an to bayan an tura ɗan sakon can ya je ya dawo har ya samu firgici an yi niyyar kashe shi Allah ya kwace shi to haka dai dawo ba zai bi isa da sakon da ya kamata ya sarwa yace to shikenan in zaman ka ina Umar dan Khattab zo ka je ka ga ya kure shawa ga abin da ya kawo mu ayan san waye Umar ko saboda ka kaje ka fakka basu kaje ka musu bayani فقال عمر عمر يتي يا رسول الله يا منزل الله ليس لي بمكة أحد من بني أدي فيجذبني إن أوذيت يتي يا منزل الله أيضا أقر مكة بعد الثورة دنج ودراسي باني كاريا كوسي فتا سبودا أن تترد ذاك ما أنا أبن أكي نفي karka je ka tura ni su kuma su nufin za su ci za su kashe ni ko ba ka bane ni ko ba zan bari ba haka za a yi ne kenan daga nan za a samu zubar da jini kuma hakan ya kai ga yaƙi saboda ni babu ba ni da sauran dangi a cikin makka za su ce ban kariya su ce saboda ni dan kabila su ce duk da cewa addinin mu daban-daban to ba sai da kashe ni ba dan su ɗabiyar balarabe shine yana kishin kabilar sa koda ba addinin sa kai ba a irin wanne ne ya ji faɗa kan wannan abu ina fata kun gane zaka ce Allah ina ga bai kamata ni a tura ni ba zaka ka tura Usman bin Affan shi akwai danginsa da yawa a maka yanzu haka sannan kuma mutum ne da yake da falala mai yawa akan mutanen maka ɗabi'ar kuma balarabe idan ka masa alheri ko ƙwaya ɗaya to ba zai iya maka sharri ba daga ganin yana sai sai ya rama wannan alherin da ka masa haka ɗabi'a ce da kyau wannan na fata an gane wanda ta aka rasa a yanzu zaka shekara kana mutum alheri shekara ba ɗaya ma aru aru amma diddigin kai ke bi su mutuntun kashi ina da shi yasa ka daga muke shiga ɗaya cewa da shiga masifu iri iri wanda ya ma mutunci da daraja shi kuma za ka tuma mutunci kuma ka wulakantar da shi ka ci amanar a haɗa baki da ke a cuce shi kaga mutum ya shiga uku ya lalace Allah ya kiyaye ya ce farisul usman bin affan ya manzon Allah ga shawara ka tura usman dan affan man fa inna ko ne ashiratahu biha yana da dangi dewa a maka wa annahu balligun ma aratta kuma zai isa da sabon da kake bukata saboda na dazu da aka tura shi ya tsorata ya kasa isa da sakon manzon Allah don ka tura su ma dan afan dangin sa ba za su bari a kashe shi ba ko ba ma haka ba su kure shawan ma ba za su yi su kashe shi ba saboda sun sanar dangi da yawa in sun kashe shi to dangin sa kuma za su yaki da kure shawa za su haƙura ka cikin su sannan kuma na biyu mutum ne da zai iya yin bayani a fahimci abin da ake so zaka duk abin da kake so na sako ka aike shi zai fada kure shawa kaga an kawo shawara ne kyau kenan eh yace fadar sallama Usman bin Affan fa salahu ila Quraysh zalla sai karbu shawara Umar dan Khattab sai kira Usman bin Affan sai tura shi ya aike shi zuwa gurin Qurayshawa yace wa qala yace masa akbiru ka ba su labari anna lam na'ti liqitali ba mun zo dan mu yaki bane wa inna ma ji'ina umaran mun zo ne kawai mu umara ka ba su wannan shine abin da ya kamu ba yaki muka zo ba mun zo ne umara ko wada'ahum ila islam kuma ka kira su shiga musulunci kaga manzon Allah ke ma'ana a tura sako musulunci a cikin su duk da cewa gashi yaki ake da su kuma yanzu ana musu bayanin ba mun zo yaki bane manzon Allah ya ce a faɗa muku mun zo ne dan mu umara kuma ya ce a shelanta muku ku daina bautar lata da kuzar da manata ku zo ku bi Allah shi kadai ko ba yake nan ba da awakin da haka an isar musu da sakon Allah babu tsoro babu kuma jin cewa me za su yi ko me ma dai a faɗa masa sakon Allah yace wa amarahu an ya'tu an ya'ti rijalan bi makka mu'minina wa nisa'u mu'minat fayadkhulu alaihim wa yubashshiruhum bil fath kuma ba shi sako na gaba cewa ya je shi gidajen waɗanda suke makka musulmi da ba su samu damar zuwa umara ba saboda girma ko saboda an tsare su an kukkulle su mun karanta makamanta a baya ba cewa da za ta fi hijira daga makka zuwa madina waɗansu danginsu sun kama su da ƙarfi sun saka su amali sun ɗaure su tsawon shekarun nan suna cikin mai shekara kusan shida an hana su fita daga gida saboda an san sun riga sun musulunta wasu an ɗaure su wasu kuma ƙanana ne yara ne ba su san hanya ba ba su da ƙarfin tafiya ba su da kuɗi ba su da kaza sun zauna dan dole wasu kuma dattawa ne sun riga sun manyanta amma mumine ne kuma an sani amma ba za su iya fita daga maka zuwa madina ba to sai ce ka je ka ba su labari su kwantar da hankalinsu albishirinsu daga yanzu ne in Allah ya da garin maka ma zai zama garin musulunci saboda haka wannan alamu ne na albishiri a faɗa musu cewa nan gaba kaɗan za a yi musulunci gaba ɗaya a maka da haka su kwantar da hankalinsu wannan jin haushin cewa suna nan a koye a maka an tattaure su ba sai gurin manzon Allah ba to ya kware a zuciya su samu albishi kaga an bai aiki gurin guda uku kenan ko na fata ana gane yace ina ne wa yukbiruhum anna Allah azza wa jalla ko mudhirun dinahu bi makka kuma ka ba su labari su wa'ancan mu'mini masu rauni din cewa lalle Allah mai girma da buwaya zai bayyana addinin sa a makka musulunci zai shigo garin makka ayi sallah ayi kiran sallah a makka yace hatta la yastakafi biha al iman har za a waye gari mai imani baya koyi imanin sa a Makka mana iman musulunci zai karba a Makka za a yi komai na musulunci a bayyana musulunci da imani ga baki daya zaka ayi wa innan mutane bishara fan talaka usman sai usman ya kama hanya ta zuwa isa da sakon manzon Allah famarra ala quraish bi baldahi sai ya wuce qurayshawa ya same su a wannan kwarin da suke sansani suka zauna da ake masa balda ya gamu da su faqalu lahu ana turid suka ce masa ina zuwa ina zaka je faqala sai ce musu ba asali su sallama ad'ukum ila Allah yace manzon Allah ne turo ni in muku wa'azi in kira ku shiga musulunci ku bautawa Allah shi kade kaga sahabi fake ba yake yake ba ana tsoron kada kashe shi yace manzon Allah ya ce in zo in faɗa muku ku zo abu Allah kade a ballata a bar uzza abin da suke ji suke yaƙa shekara aru aru yau gashi an zo har gida ana gaya musu me ya kaka maka na zo ne in gaya muku sakon manzo Allah ta in kira ku mutu Allah shi kare ku bar komai da komai wa akhbirukum kuma in ba ku labari cewa anna lam na'ati liqitali ba mun zo dan mi yaki bane wa inna ma zi'na umaran mun zo ne kawai mi umara ma'ana ni dawafi a ɗakin Ka'aba mu yi safa da marwa mu yi aski mu tafiyar mu gida shikenan an gama umara za ka haga umara ka je ka awa ɗaya za ka iya gama umara ko awa biyu shikenan ka da Najeriya ba ruwanka sauran zaman da kake kawai zama kake saboda kana zaune a gari amma asalin aikin umaran baya wuce awa ɗaya ko awa biyu inda cinkoso ba zai wuce awa uku ko huɗu ba yanayin da ya cinkoson gurin ne kawai da kuma lafiyar ka kai faƙalu suka ce masa kadi sani ina ma ta kulu to mun ji abin da ka faɗa ko kaga arnanci suka ce to an ji eh sannu da zuwa mun ji sakonka fan fi sadaka to ka je shiga garin maka ka je je ka ka isar da sakon da manzon Allah ya turo ka shi saboda an san waye Usman an san kuma danginsa zaka ba mar komai ba ka shiga ka wuce shiga ciki yace wa qama ilayhi abana bin sa'id ko bin al-as rahaba bihi sai wani daga cikin quraysha ba musulmi bane fa lokacin fa sunansa abana bin sa'id bin sa'id bin al-as sai tashi ya masa maraba ma'ana kamar kaga laraba zai rungume shi ya ce masa da zuwa ya ji daɗin ganin sa saboda dama suna da alaƙa tsakanin su san da zuwa Usman kaza aka gaisa aka yi kaza aka yi kaza ya ce fasara da farsahu fa hamala Usman ala ala farsi ko wa adara wa ardafahu abana hatta da kalal makka hatta za'a makka sai shi wannan aban din bayan ya masa maraba sai tashi ya ɗora dokinsa sirri ya ɗauki Usman ya goye shi a bayan doki suka hau doki da su biyu shine ya ɗauke shi a baya asalin abin ai mai abin shi zai hau gaba ko zaka sai ya hau mashin ɗinka ne ba kai ba da zaka ja shi ya hau baya to sai ya ɗauke sai rage masa hanya kuma sai ya ɗabi'ar larabawa ya ce wa ajaru ya ce ya shelanta usman ɗan affan daga yanzu har ya fita a maka yana ƙarƙashin maƙotaka ta ma'ana baƙona ne kar kowa ta tashi ɗabi'ar larabawa suna mutum haka ko da shi mai laifi ne a garin ana neman shi to idan wani a cikin ce na bawa da makotaka zai zauna a garin maka har ya fita na karkashin makotaka ta to za su masa kara ba za a mar komai ba zai gima zaman sa saboda alfarmar wannan mutum kwaya ɗaya wannan ɗabi'ar larabawa ce a hali ne mai kyau suna da ɗabi'u masu kyau tun kafin zuwa musulunci kuma da musulunci ma ya zo sai aka ci gaba da yin haka misali lokacin da manzo Allah ya shiga fatahu makka wani kafiri ba musulmi bane sai Ali ya bi shi da gudu zai kashe shi saboda yayi abin da ya kamata kashe shi tun da a can baya ya fita sai ya tafi gurin yar uwarsa da Ali ummu Hani ɗan wasa da Ali ko yare shi ya je gurin ta ya ce ki ban kariya ta ce ya Aliyu na bawa wani kariya a rabu da shi yana yana cikin makwataka tsakar Amurka Ali ya ce a ba zai yi ba sai an kashe shi ta ce na ce maka na ba shi kariya da take ko kin baya sai an kashe shi ko ba kenan ba ta ce zan kai ƙara ka gurin manzon Allah mu je manzon Allah mu hukunci to shi kenan mu je ta ce ya manzon Allah ga nan Aliyu wane duk da ya musa laifi ya yi laifi a baya za a kashe shi amma ya nemi in ba shi alfarma da kariya na ce na ba shi Aliyu kuma ya ƙi wasu ya kashe shi zala ce kadi adarna man adarti ya ummu hani tunda kika ba shi kariya to mun ba shi kariya kai Aliyu a bar maganar nan ko za ga musulunci kenan da ma ɗabi'ar larabawa ce wani in suka ba mutum kariya shi ko gari to a wannan garin duk wani mutum bai cutar da wannan ba za ce wannan bakon wani alfarmar wani ya ce haka ku ɗabi'a ne kyau cikin su kenan wanda ita ce ba mu da tamu kuma yanzu a yanzu Allah sauwa ina miki faqalat quraishun qurayshawa sai suka ce ya usman suka ce usman in shi ta an ta tafi bilbaiti faɗuf ya usman ya shigo yanzu garin maka ga kaba a gabansa ga ƙure sha da zaune ya gaya musu saƙon manzon Allah ga abin da manzon Allah ce in faɗa muku ana kiran ku zuwa ku bauta wa Allah shi kaɗai ku ballata da uzza saƙo na biyu kuma ba mun zo bane dan mu yaƙi da ku mun zo ne kawai mu aikin umara mu koma madina to ne shine saƙon ku sai to shikenan mun ji yanzu ka ga dama za ka yi tsafi a ɗakin kaba tunda shekarar ka shida baka gari ka shiga ke tsafin kan kana so to bari ka ji tarbiya ta sahabi ya ce wallahi ba zan yi dawafi ba har sai manzon Allah ya shigo ya fare tunda me ya kamu dan a zo ai tsafin ne ai a sa'ai tunda manzon Allah bai shigo ba ni na zo ne gaban kaina ya ce wallahi ba zan yi ba duk da cewa yana so ita ma ba zai yi ba har sai in manzon Allah ya yi tukun shi ma daga ba sai radiyallahu anhu faqala sai ya ce ma kuntu la'af'al hatta ya dufar sallama yace wallahi ba zan yi tsafi ba har sai in manzon Allah ya shigo yayi tsafi tukunni daga baya ni ma sai na yi amma manzon Allah bai zo ba kuma ni da tsafi to me zan yi da shi ko wa habasat fil quraishu indaha to haka ganin yanzu ya zo musu sakon manzon Allah gashi mutum ne mai daraja a cikin su sai suka rike da maganganu da shirar da shi to yanzu ku dan baki kuka zo bane to yanzu ka zahir aka da ta dogon magana sai wannan abin ya dauki lokaci mai yawa bai dawo sansanin manzon Allah ba ina fata an gane kuma daga ba sai labari shedan ko kururuwar shedan wanda babu tushe kawai yazo cikin sansanin manzon Allah cewa ai an kai su da na Usman Qurayshawa sun kai su da na Usman ko ba haka ba su kashe shi ba amma saboda bai dawo akan lokaci ba an rike shi da sauran jawabai kuma ga sakon nan manzala ce je shi bi gidaje na musulmi yana ba su sakon manzon Allah to wannan abu ta dauke shi lokaci mai yawa bai samu ya dawo ba sai labari ya zo kawai na ƙarya kaga kenan ɗabi'a ta mutane ya labari da shari da ƙarya to sai dai mu musulunci ya karantar da mu duk yayin da irin wannan ya taso to nutsuwa ya kamata kai sai ka kalli abin da irin nutsuwa ba da gaji kawai ka faɗa ba zaka je kai ƙarya ina fata an gane abu da yawa ko kaji kawai kai shiru baka ji ba sai ya zo an bayyana kai ka ji ka zarce ai ni ya jima da ji amma ni ban yi da abin bane sabon faɗa ba shikenan to daga bayan ya zama gaskiyan ma shikenan kuma ba ka ba dama baka faɗa ba amma wani duk abin da yi bai ma gama jin labarin ba zai fa kai ka ji kawai saka ya buga waya ai yanzu aka ce za ka tsoshi kai tsuwa tsarkin ya gulɗa ya fesar zala ke cewa kafa bil mar'i isman ko kaziban an yi hadisa bi kulli ma sami'a mutum zai zama cikakken makaryaci in dai duk abin da ya ji sai ya faɗa to zai zama mai ƙarya yasa ko ka ji ka yi shiru kuma ka kalli abin tunda shari ne me ya amfani a shari a bakinka kawai ka yi shiru sai daga bayan kowa duka ce an yi na tuma da ji amma ba na abin alheri ba dan me za na faɗa sai a wuce abin shi kenan amma kai duk wani labari na musifa abun ka zaka kaga mutum haka kawai ba dangin iya ba na baba mutane sirri su zama da shekara goma ma zai tara su a hoto a wasu ɗinsa ya tura a shafinsa ta me wannan haka kawai haka kawai to wa ya san mara Allah ya ji kansu haka kawai kawai kake ci wasu arna Allah sauke wallahi ba da dai bane ba da dai bane kai baka san ma me zaka rubuta a shafin naka ba saboda shirme da tsimuwa kawai ai na faɗan mutuwar wanda kake da alaka da shi ne ko dan azama sallar da na da samu taron mutane ko to baka da alaka da mutum ma rasu ma riga ya rasu ma to me zaka nuna dawo da hoton sa kana yaɗa shi kuma a ci gaba yau shekarar wani tip tip baka baya cikin mu to ka bi shi ma ka bi shi ma to ko kana jin haushin wani da ya dauke shi duk wannan ba daidai bane ba musulunci bane gaskiya ba musulunci bane Allah ya sa mu dace ko ko mu ce tura hoton baban shi har su Allahu akbar babana yau shekara kaza kenan wannan ba ina musulunci kullun kana mara addu'a shine haƙi ne kanka ai kullun kana mara addu'a sahihiya a sallolinka na fulfil na farilla cewa Allah ya masa rahama ya mar kaza mar kaza kana mar suka ce malamai in kana so ka gane kai mutumin kirki ne kai salihi ne ko ba salihi ba ne to ka lura da kanka babanka ba ya rasu ba to kana mara addu'a kullum saboda ayi mun zalla faɗa cewa mutum daga cikin abin da zai bari na aji zai samu alkhairi shine waladun salihun ya da ulo to kai kana iyayenka addu'a da suka rasu idan kana musu addu'a kullum to ka gode wa Allah kana cikin mutanen kirki sai kuma ka ƙara in ko baka musu to kai ba salihi bane sai ka dage yanzu ka fara amma me ka tura a wani kana rubuta a waso a kaza a wai ya rasu sai me dan ya rasu shine ne jama'a ku sa sha addu'a duk wannan ba bid'a ne gaskiya ba ba addini bane Allah addu'a shine kai za ka namar addu'a kullun kuma kana namar sadakoki ko kullun ko sati ko wata ko yanda ka samu lokaci kana masa ayyukan alkhairi sun da ya rasu amma duka baka ko daya kuma ka zo ka rubuta wai yau ya kara biyu ba nan to da ba nan me ne baka ma san shi ba ƙarhen Allah ya samu dace yace fa qala ko ina miki yace sai labari ya zo gurin za cewa fa ya qawra sallama wal muslimina anna usman qad qutila sai labari shedan na ƙarya kawai ya zo cikin sansanin manzala cewa ai an kashe sayyidina usman zaka manzala sai ran sai baci ya za a kashe dan aikinsa abu na ɗaya kenan kuma dan aikin ma babban mutum mai kima kamar sayyidina usman kuma a kashe shi to zaka lalle sai an yaka kurishawa wallahi ba za mu bari ba saboda fansar Usman zaka duk da mu fito da shirin yaki ba to amma ku zo ku mu bai'a ku zo ku bani alƙawari cewa za mu shiga maka a yaki da kurishawa ko mu mutu ni shahada ko mu kashe su akan jinin wa sayyidina Usman zaka sai shin fada hannunsa mu baya shi ne zai miki hannunsa mai albarka to kowa zo masa mu bai'a sai ka zo ka mu zalla alƙawari ka daura hannunka akan nashi sahabi ya more fa ɗinci hannunka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai karshen jin daɗi kin kuma kana imani da shi kana kaunar sa da komai a ranka zaka ce a masa mubaya yace la nabra ba za mu ja da baya ba ba gudu ba ja da baya ba inda za mu argana sanadi gaba mu shiga maka hatta na dizal qauma wala sai mun yaki mutanen nan ma na kore shawa akan jinin Usman mu je a yaƙi ko mutuwa ko cin nasara ina fata an gane yace wada ilal bai'a sai yace azu amar mubai'a ta ta shajara a lokacin yana karkashin wata bishiya sai ya tsaya yace to kowa ya masa mubai'a mutum 1400 din sai azo wannan ya daura ya kauce haka aka rinke haka aka rinke haka aka rinke sai da suka gama gaba ɗaya tas in ban da wancan mutum ɗayan da ya tabbata shi bai ba wai ya tafi neman raƙuminsa ne ya gudu saboda ba shi da rabuwa ce kuma dama suka ce munafiki na fata an gane yasa Allah ya kore shi ma bai zama bayar ba tunda waɗannan Allah sai laqad radiyallahu anhu tabbas Allah ya yarda su na fata an gane yace wahiya bai'atul ridwan to wannan abin da aka manzon Allah na mubaya'a shi ake kira a tarihi bai'atul ridwan na daga cikin darajar sahabi a ce masa shi badariyun ne ya je yakin badar bayan ya je badar kuma a ce ya je shi bai'atul ridwan wanda Allah ya faɗa da ran suna raye a duniya ga suna tafiya Allah ya ce tabbas sai da Allah fa kawo kamar da karin fafa yace laqad radiyallahu anil mu'minin tabbas haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan da suka mubaya da kai karkashin bishiyar to Allah zai tabbatar da yarda da mutum kuma Allah a ilimin sa ya san cewa wani zai yarda bayan an yarda da shi Allah ba zai haka ba ina fata ana ganewa zaka wannan alamu ne na cewa lalle sahabbai su ne ingatan Allah shi yasa zaka ce sahabi yake masa radiyallahu anhu malamai suka ce na sunna ba a ce wani mutum radiyallahu anhu ba sahabi ba domin shi ne kadai Allah ya ce ya yarda shi kowa sai daga masa fatan ya sami yardar Allah amma kai tsaya ta yarda shi babu sai sahabi shi kadai zaka komin girman sa rika sai rahimahullahu Allah ya masa rahama ba ya riga mutu ba to Allah ya masa rahama amma sahabi kuka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya yadda ma ya riga gaba yadda ma yace qala Allahu azza wa jalla Allah da girma da buwa yake fada laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas haqiqa Allah ya yarda da mu'minan nan da ko mu'minai idi bai unaka ta shadara yayin da suka maka mubaya karkashin wannan bishiyar fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zuciyarsu mana Allah ya yarda da imani sun muka ga ne da gaske Allah ya ga zuciyoyinsu gaba ɗaya da gaske suke sai dai a mutu babu gudu za a shiga maka kawai a yi duk abin da za a yi saboda an kashewa da na Usman zaka ba za a gudu ba ba za a sarara ba duk ƙarfin Qurayshawa a zo sai an yaƙi su yace Allah ya san abin da ke zuciyarsu don haka wannan sakinata alaihi sauka musu da nutsuwa a zuciyoyinsu saboda Allah ya ga imaninsu ya saka musu nutsuwa sun faɗa abin da confidence hankalinsu a kwance cewa kawai ko a mutu ko a yi shahada babu maganar abu kawai a shiga ajiya manzo Allah mun yadda mun amince da da ake tsaro ba mutuwa bace to su suna son mutuwa aje kawai a mutu yace wa asaban fatahan qariba kuma Allah ya musu alƙawarin mulku'i na kurkusa zai same su shine sun taho da niyyar aje ayi umara a shiga makka a yi kaza ko to Allah bai kaddara an shiga umara a wannan shekarar ba amma bayan komawar sahabbai sun koma madina shekara ta bakwai kuma sai aka je aka yakin kaibara shine aka samu wani bu'i na mamaki aka samu arziki da dukiyoyi mai yawa a cikin dukiyoyin yahudawa saboda su mutane ne masu tara kuɗi masu noma masu kaza masu kaza aka ci su da yaƙi aka raba mu duk sahabbai dukiyoyi masu ƙarfi a lokacin to haka sai Allah ya musu alƙawari ishara cewa sai wani bu'i kuma na kurkusa zai same su shine kai barar za a ci ta ayaki nan da in watanni kaɗai insha Allah yace ba ma wannan ba wa magani maka sai da sun yi akuduna za ku sayi magani wa mai yawa a yakin tebaran za ku karɓe su yace wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne gwani ne a cikin dukkan lamarinsa aga Allah tabbatarwa mu sahabbai daraja ne karfi game da wannan abu ina fata an gane Imam Bukhari fa da hadisi daga barra bin az Allah kara masa dake cewa ko taquduna antumul alfatahu fatahu makka barra dan Allah yake cewa sahabbai yake cewa sauran tabi'ai bayan abubuwa sun mutu yace ku kuna lissafa fatahin da Allah yake magana a wannan ya wannan ayar ku ku dauka fatahu makka ake nufi yace to ba ta ake nufi ba mu sahabbai abin da muke dauka fatahi shine yace wala qad kana fatahu makka menene ko ko fatahan wa nahanu na udul fatah bai atur biwan ya mahudaybiya yace eh fatahu makka ma fatahi ne ma'ana buɗi ne Allah ya musulunci an ci garin makka ya zama musulunci to amma mu sahabbai muna kiran buɗin da Allah ce zai mana shine mu ba da maka manzon Allah karkashin wannan bishar da Allah ya faɗa ƙarar cewa ya yarda da mu in aka ci garin makka ba an samu nasara ba to amma duka abin da ake yi me ake nema yaddar Allah ake nema ko ba shi bane burin mumini shi ne sami yardar Allah dan ta fi komai daɗi ka sami yardar Allah Allah ce ya yarda da kaga magana ta kare kenan to kaga tunda Allah ya shelanta mana cewa ya yarda da mu in ji barra addini az Allah ce ya yarda da mu tinkan ma a yi fatahu makka to mu muke muna lissafa cewa wannan yardar da Allah ya mana to shine babban buɗi na farko da Allah mana a duniya kana daga baka je Hudaybiya fatahu makka aka je Hunaini aka je kaza kaza da sauransu amma babban abin shine mu mun sami yardar Allah kaga su ba kudi bane a gaban su to wannan shine burin sahabi ka sami yardar Allah Allah ubangiji yarda da mu yace fi sahihaini ya za su yi sahih Bukhari da Muslim an Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa qala yake cewa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mu Hudaybiya manzon Allah ya ce mana mu sahabbai a ranar da aka yi yakin Hudaybiya ko sun Hudaybiya antum khairu ahli al-ard yace wallahi ku dinnan kun fi kowa alkhairi a duk duniya haka hin daraja kenan manzon Allah tabbatar cewa sun fi kowa alkhairi ma'ana ku Allah ya fi so a duk duniya a cikin halittunsa to akwai abin da ya fun yana sahabi karshen magana zaman ka lafiya a duniya in an kira sahabi ka ce radiyallahu anhu kai sai Allah ya baka lafiya shi dama fa ba za ka rawar kuma fa kai shi dama ya riga ya samu ya gama abin da yake so duka ya samu kai ne in kamar addu'ar da za ka samu lada amma shi ba ka ƙara mar komai ba dan ya riga na gaba ya riga ya yi ba ina fata an gane ka yabe shi kamar addu'a kai kuma sai Allah ya baka lada shine ka ci albarkacin masu albarka ke ina fata an gane to manzo Allah ya ce ya faɗa mana inji Jabir dan Abdullah ya ce kun fi kowa ku ne mutanen kirki duk duniya ya ce wa kunna alfan wa arba'a mu mutum dubu da ɗari hudu ne walau kuntu abasar yau ya ce da ina gani a yau lokacin da kibar labarin ya makanci na fata an gane ya ce da ina da ido a yanzu ko la ayyana kun makan alhijira da zan kai ku nuna muku gurin da aka yi wannan mubaya'a inda bishiyar take tsakanin a filin hudaybiya din duk da cewa lokacin Umar dan Khattab da ke kalifanci ya sa an sare ta saboda mutane suna zuwa a kanar sakalo ko sai a je neman tabarruki ana tsinkar ganyenta ana rungumar ta ana kasa ana kasa kaga zaka ga shirka kenan kisa sai sare ta dan a karama mutane da shirka ina fata an gane albarka a gun manzon Allah ke nema to san da yake raye kenan ko har yanzu baya raye ba za ka taba jikin shi ka ji albarkar ba wannan sabai suka samu kayan su sai da kai ka sunnarsa ka samu albarka a yanzu ina fata an gane yace wa fihi ma aidan asihul bukhari da muslim dai ko an yadid bin abi ubayd qala qultu li salmat bin al-akwa wannan taje yake cewa nace wa sahabi salmat dan akwa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace ala ayyi shay'in baya aka sallama to wai ku sahabbai akan me kuka manzo Allah mubai'a me ku kamar mubaya'a ne wani irin abu ne har Allah ya dada ku yamma hudaybiya qale sai alal maut mun musu bana kan to sai dai mu mutu mana ko mutuwa ko cin nasara ba maganar gudu ina fata an gane ba maganar gudu eh ina miki wa an jabir bin abdullah bin anhu qala lamma sami'a mubashir lokacin da wannan mata ta ji mai suna umar bashi take cewa radiyallahu ta'ala anha Allah ya karamta yadda anha sami'at annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu inda hafsa ta ji manzon Allah yana faɗa a ɗakin da na hafsa suna hira da mata suna na hafsa bintu umar kenan ko suna hira da ita sai ke ba ta labari shi manzon Allah ita kuma wannan sahabi tana jin labarin da Allah ke faɗa dangane da hirarsa da shi da matarsa na hafsa yake ce mata la yadkhulun nara insha Allahu min ashabi shajara ahad yace mata insha Allahu ba mutum daya daga cikin wanda suke baya karkashin wannan bishiyar da zai shiga wuta mana dukkan su ne din aljanna haka darajar cin ta karshe ke da ransu suna tafi a duniya Allah tabbatar da yadda da su manzala tabbatar cewa dan aljanna haka sahabi ba karamar daraja bace da shi Allah kara masa yarda Allah kara masa yarda yatarjuna bay'u tata shajara ko wanda suka mana mubaya'a a karkashin bishiyar da Allah ya magana akan ta wa fi sahihul bukhari haka ne ko ya zo ga hadisi imam bukhari fitar da shi rahimahullahu ta'ala fil hadis ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wa fihi wa kanat batur ridwan bai'atan ko yani ba'da ma zaba usman ila makka yace ai saboda a wannan gabar shi ne ƴan shi'a da suke zage su da usman cewa tunda Allah ya ce radiyallahu anhu din nan to ai Usman baya ciki ƴan tawayen farko a duniya kawarijawa da ƴan Shi'a daga cikin abin da suka faɗa gurin kashe Sayyidina Usman akwai wannan magana suka ce ai baya cikin mubayar da Allah ya ce ya da wanda suke mubayar to shine wannan sahabi ne kace baka labarin asalin abu yace ai asalin mubayar ma dan wa aka yi ta saboda shi aka yi saboda an ce an kashe shi shi baya gurin ko ba haka bane zaka dan shi mu zai to a zo ai mubaya'a kuma zamu ji ya manzon Allah ya amadin sa lokaci yayi to amma mu ƙara samun tunda haka sai mu tsaya a gabar sai mu tsaya a ƙarshen gaban nan kai ko eh sai mu tsaya iya nan kai mm wa fihi ko ina yake yace faqar sallama eh ina ne biyadihi yumna sai manzon Allah fitar da ya daga hannunsa na dama haka bayan kowa ya mubaya'a sa cewa za a je a yaƙi mutanen muka sai sun kashe sunan Usman sai daga ne su kuma na dama ya ce wannan hannun a madadin Usman ne shi ma da yana raye yana gurin nan zai mu baya saboda ka wannan hannun nawa na Usman ne shi ma sai dora ɗaya akan ɗaya ya ce ya yi wasu zautun mu baya kaga anan dalla mata ƙarshe kenan ayi manzon Allah ya ma abu a madadinka ya fi garanta kan kai kai kanka da kanka na fata an gane yace ga hannuna hannun manzala da albarka fa yace yanzu shine madadin hannun Usman kuma daura akan tsaya hannun sa to nayi wa sayyidina Usman baya shi ma da yana nan zai mu kaga ai ya samu darajar ma ta kowa a cikin wanda suka bayar ba tunda shi waye wakilce shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da yake mutum yana da gilli a zuciyarsa sai a karantar da shi wannan tarihi sai ga yana jin haushin sayyidina Usman a zuciyarsa to ai bai je bai tarbiyyar ba bai je yakin badar ba bai je kaza ba sai a cika masa irin waɗannan sai ka yana jin haushin sa a rai to da ka ji kuma haushin irin waɗannan manyan sahabban malamai suka ce to musuluncin ka rushe kuma da nasin qur'ani saboda ba mutanen haka kawai bane ina fata an gane to Allah ubangiji ya kara masa daraja sai mu kwana anan insha Allah sati sai mu ci gaba mu ji kuma to yaya aka yi sulhu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله